Babasuda Sarkin labari.
Wani yaro da aka jima ana cigiyarsa a yankin kurna, an tsinci gawarsa a wani kududdufi.
ranar juma'a da safe zai tashi yi sallah yace zai fita sai ne kiransa nake ce masa zo halifa sai ya zo nace in an jima rana ta ka bullo ina neman ka sai yace in Allah ya yarda to din da ya fita dai ban kuma ganin sa ba To ko garin ya aka kai ga hakan? Hukumar EFCC ta ce baiwa yara ladan aike na buɗe ƙofar karɓar rashawa da cin hanci.
duk lokacin da aka ce yaro in ka aike shi sai ka bashi wani abu to gobe in wani ya aike shi ya ki bashi ba zai je ba to daga nan za a fara Akwai ra'ayin EFCC ɗin akan matan da suke rage kuɗin cefane. Shi kuwa wani ɓarawan tumaki a kasuwar Abbatuwa ya gamu da fushin alƙali.
in ka ɗibawa kake kai wa kasiyar ice shi ba kowa so ya yi ije kwanar dawaki ya sa su a mota wai ya tafi da su Legas.
Muna da cikakken rahoton. Ita kuwa jarumar wasan Hausa Amina Muhammad wadda aka fi sani da Amal ta yi martani kan rikicin da ya afku tsakaninsu ita da Hadiza Gabon.
na farko a ɗaki na aka yi na biyu kuma na je ne in ba ta haƙuri a shagonta shine ta saka maza suka dake ni abinda kuka gani a bidiyo rabin shi ba a saka abin da suka saka ba saboda munin sayi yawa Akwai cikakkiyar tattaunawar. A hannu guda kuma za mu kawo muku fannin nan namu na sai ku ɗan dakace mu. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku sallamar, tare da farin cikin sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin, mai taken Monday tushen aiki wai ko nasara na tsoronki. kuma mu ma tun da mun yi fitar mande ɗin, ku zo mu yi ayari mu ɗunguma zuwa cikin wani sabon shirin, wanda za mu yi wa mabuɗi da karatun labarai daga bakin Bahari Isa.
Shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta Polytechnic, Farfesa Mukutar Atiku, ya yi kira ga ɗaliban sashen kirkire-kirkire na kwalejin da su rinka zamowa masu dogaro da kansu bayan kammala kwalejin, maimakon jiran sai gwamnati ta ba su aiki a yayin wani taron shekara na farko da kwalejin ta gudanar a yau don gabatar da sababbin jawabin masana kan kirkire-kirkire da fasahohin dogaro da kai. Farfesan ya ce yanzu lokaci ne na sababbin fasahohin zamani waɗanda za su bai wa ɗaliban sashin damar dogaro da kansu. A nasa jawabin Bauran Kano, Hakimin Rogo, Muhammad Maharaz jan hankalin gwamnati ya yi kan yadda ta jima tana jibge takardun bayanan masanan da aka jima ana gabatarwa ba tare da aiwatar da su ba. A nan kuma shugaban makarantar madarasatul ta'alimul Qur'an, Malam Ibrahim Sani, ya ja hankalin iyaye maza da su daina sakar wa iyaye mata ragamar kula da karatun 'ya'yansu tare da tarbiyyarsu a yayin saukar Alkur'ani mai girma na ɗaliban makarantar 21 da makarantar ta gudanar jiya Lahadi a raban makarantar da ke unguwar Dabai, Malam Ibrahim Sani ya ce da yawa daga cikin ɗaliban makarantar waɗanda yawansu ya haura dubu, yawancinsu iyaye mata ne suke kawo su makarantar tare da bibiyar karatun nasu. nasu inda a hannu guda kuma ya ja hankalin ɗaliban da suka yi saukar da su yi amfani da ilimin da suka samu tare da faɗaɗa neman sa.
To madalla, saƙonnin ra'ayoyinku masu mahimmanci waɗanda kuka turo kan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata da muka kawo muku akan yadda aka samu tufka da warwara kan batun biya wa ɗaliban da suka rubuta jarrabawar kwalifayin kuɗin jarrabawar neku. Su jaka da Murtala Abdullahi ɗan Sudu zai karanto wasu daga cikinsu a halin yanzu.
Za mu fara da saƙon da ya fito daga bakin Rahama Sanusi Ibrahim Damau daga ƙaramar hukumar Bebeji inda take cewa mu da ɗaliban 2019 mun rasa menene gaskiyar magana saboda mun je za mu biya biya kuɗin muka ji sanarwa gwamnati ta biya kuma daga baya muka ji saɓanin haka baba suda wannan shine ta leko tana niyyar komawa kenan dan Allah mai girma gwamna a taimaka su ma sauran a biya musu sako daga Nazifi Suleiman Rara dan Dalama da Wakin Tofa haba gwamnati ya za ku ce kun biya amma yanzu kuma ku ce sai mai credit biyar dan Allah a taimaka wa ƴaƴan mu sako daga Khadija Nura Tudun Wuzurci haba hajiya gwamnati a tausaya ɗalibai dan Allah sako daga Abba Unguwar Dabai to Allah ya rufe asiri kuma Allah ya baiwa mai rabo Musa sako daga Fatima Sale Garku Science talaka bawan Allah wannan shine ni a rakoma baya gwamnati kin janye kuɗin jarabawa ga 'ya'yanmu Allah ka iya mana sako daga musbahu alaramma za mu karkare da sakon da ya fito daga hannun Fatima Ahmad Ja'in inda take cewa Allah ga mu gare ka gwamnati ya zaki mana haka wannan ai shine taleko ta koma Allah kawo mana agaji masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai mamu damar karanta sakonnin su ba mun gani muna godiya To sannu murtala, jigon rahotanninmu na yau kai tsaye saƙon tayani mu gyara ne, wanda Hausawa suka ce ya fi tayani mu ɓata, inda zai yi wata matashiya ga iyaye domin a ƙara sanya ido sosai tare da ɗaukar matakan kariya tun da dai an ce rigakafi ya fi magani. Idan dai mai sauraro bai manta ba, a ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu na ‘yan kwanakin baya kaɗan a farkon zafin nan. Mun kawo muku rahoto na musamman akan yadda ya kamata a ce iyaye sun sanya ido akan ‘ya'yansu dangane da zuwa wankan kududdufi, wanda idan da ƙarar kwana yake hallaka yaran, kamar dai yadda ta faru akan wani yaro ɗan unguwar kurna layin farin bene wanda shi da abokansa suka je wanka wani katon kududdufi da ke wannan yanki kuma a cewar yaran bayan sun yi wankan sun fito sai ya ce zai koma daga nan ne ya tsindima wani waje mai zurfi ya nitse shiru babu labari su kuma suka wuce gida suka kuma yi shiru da bakinsu abinsu saboda suna tsoron kar su faɗa a yi musu faɗa lamarin da ya sanya iyayensa suka yi ta faman nema cigiya ta kowane ɓangare suna faɗin ko an ganshi, amma ina ba wani labari har tsawon kwanaki biyu inda aka zo aka ce musu ai an ga takalminsa a bakin ƙaton kududdufin. Lamarin da isan ya suka tura babban yayansa kuma yana zuwa sai aka shaida masa cewa ai tuntuni aka lura da gawar ƙanin nasa ta taso saman ruwan bayan kuma an ɗauko ta. Sai aka kira jami'an tsaro aka danƙa musu, kamar dai yadda shi wannan yayan marigayin ya shaida wa jakada murtala abdullahi dan sudu an yi iya bakin kokari wajen duba shi sai dai yau lahadi muke samun labarin cewa su sun ce sun je ruwa amma ba su da tare da shi ba to shine muka bi sawu muna zuwa ko muka tarar da ma'aikata ma sun dauki gawawai har sun tafi da ita mutuwari to daga nan sai muka bi su bacirawa shin ikon Allah dai ba a samu wannan wadda mai unguwa yana can da komai aka gama sai suka ba mu shi aka zo aka yi masa sitar shi kuwa mahaifin wannan yaro cewa yayi ba ma dan nasa kadai bane domin daga cikin abokan nasa akwai wanda irasin sai dai shi tun da yaran sun faɗa a gidansu an riga an ɗauko gawarsa har ma an yi jana'izarsa.
Da shi da abokinsa, shi abokinsa tun shekaran jiya ran juma'a suka faɗa, da suka faɗa wankan nan shi abokinsa an gano shi nan da nan aka mai jana'iza shekaran jiya. Shi ko wannan Sadiq ana ta tambaya ba a ga ya dawo ba dawo ba amma yana dawowa kullum yana dawowa kullum kuma sai na tambaye shi to da wannan kwana biyun da Allah kawo ajalin ban tambaya ba. To abin da nake kira ga gwamnati ta jiha ce ko ta tarayya ce kamata ya wannan kudu duddufi dan Allah dan annabi ta taimaka tana cin ƴaƴan mutane na bayin Allah suna mutuwa aga wannan satin mutum biyu suka mutu a cikin wannan kududdufi da nawa sadiq da wannan duk sunan su da sadiq sadiq babu su ita kuwa mahaifiyar marigayin Abubakar Saddiqu Haruna ta bayyana wa jakadan namu ƙarshen rabuwar ta da shi ranar juma'a da safe zai tashi yi sallah yace zai fita sai ne kiransa nake ce masa zo halifa sai ya zo nace in an jima rana ta ka bullo ina neman ka sai yace in Allah ya yarda to din da ya fita dai ban kuma ganin sa ba sai a haka da aka dakon shi a mace to ina tunanin ko yana gurin abokanansa nan yara to aka yi tigiyar su yayan sa ije itan baya itan baya sai suka ce baya na su ma ba su gan shi ba to sai yau da safe bayan gari ya waye da hantsi haka sai ga su sun zo su da yawa su su shida sai suka ce min sadiddaka yana nan sai na ce a'a baya nan amma ku zo da ni da mai neman ku nake sai mun wai ai an ce ya fada da takalmansa a kofar bakin ku diddifi an gano to da fatan dai iyaye da su kansu yaran har ma da sauran al'umma da mahukunta baki ɗaya za a tattaru kowa ya taka irin rawar da ta dace da shi kan wannan al'amari musamman ma a wannan yanki na kurna da ke da wannan ƙaton kududdufi har ma da sauran yankunan da suke da irin wannan kududdufayan masu kisan yara da manya masu ƙarar kwana idan sun je wanka shi kuma Sadiku mu ne masa fatan Ubangiji Allah ya ji kansa ya masa gafara. Kuma wannan shi ne jigon rahotanninmu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dako. To yanzu kuma sai hukumar EFCC inda mataimakin shugaban hukumar a nan Kano, Malam Sunusu Aliyu Muhammad yake cewa ba wa yara ladan aike na buɗe ƙofar karɓar rashawa da cin hanci. Don haka ya ba da shawarar cewa ya kamata dai a kiyaye.
ya kamata al'umma ta ɗora yara waɗanda su ne manyan gobe a kan turba ta gari duk lokacin da aka ce yaro in ka aike shi sai ka ba shi wani abu to gobe in wani ya aike shi ya ki ba shi ba zai je ba to daga nan za a fara ran da ya zama ya samu aikin gwamnati already idan sa ya riga da ya buɗe akan wannan to cin hanci ya fara To koya abin yake a ɓangaren uwar gida mai rage kuɗin cefane idan an ba ta sai ta yi ƙwange?
al'amarin mata da mijinta wannan kan bai shafi hukumar FCC ba To uwar gida mai rage kuɗin cefane a yi zubin dashi, malamin addinin musulunci malam Uzairu gidan maza da ya ce, idan EFCC ɗin ba ruwanta da wannan sabga, to shi Ubangiji yana kallon ki. Za kuma ku haɗe a gobe kiyama inda babu ofishin EFCC ɗin.
in dai an bata ne dan cefa ne ta rage ko ko ya ragu sai ta nuna masa gashi in ya halata mata ta ci halal amma in ta rage bai sani ba take ta yin haka to gaza sai dai in yi afuwa amma in bai afuwa ba akwai haƙi a kanta haramun ce kawai a baki ki rage abin fa da muke ciki kenan kowa haƙuri yake yake dannewa kawai amma fa ana son afuwa dan kai ma an ba afuwar ba yadda zaka sai wata za a bata kuɗin cefa ne ta rage abin da ya kira a nan dai a bari a daina saboda in ba hidahi shine dai abin dogaran ki shine aljanna kuma sai tallata ma bata kai yabin haƙoƙin aure a tare da ita ba.
To da fatan dai za a yi hattara iyaye mata don gujewa dukan walakiri. Kuma kafin mu je teburinmu na kasuwanci, bari mu je ga jakada ma'azu Musa Ibrahim, wanda zai shigo a cikin fannin nan namu na
A makon nan fanninmu na tabdijan ya kalli yadda mutane da dama suke godon a kira su 'yan aljanna musamman bayan mutuwa, wadda ita ce hanya ɗaya tilo da take raba dukkanin mai rai da rayuwarsa abin da zai bawa mai sauraro mamaki shine a tattaunawar da tabdijan ya yi da wasu masu burin shiga aljanna sun bayyana cewa su fa san ba sa son mutuwa amma suna tsananin son shiga aljanna.
ni ba na son mutu ina son shiga aljanna ba mutuwar ake tsoro ba abinda za a tar ake tsoro A'a ba na so na mutu.
Kana son ka shiga aljanna?
Ina so na shiga aljanna ƙwarai ma kuwa.
Ai kuma sai an mutu ake shiga aljanna. Ya za a yi?
Buri na kawai har ƙarshen duniya a tashi kiyama da ni.
ai babu wanda yake so ya mutu Kana son ka shiga aljanna?
eh to sai dai so ya mu dai mi fatan Allah ya sa mu dace Wallahi ba na son mutu yana ci duniya ta da tsinki. Amma kana son ka shiga aljanna?
Ai duk wanda ka sani yana son ya shiga aljanna.
To amma baka ganin sai an mutu ake shiga aljanna.
Eh sai an mutu ake shiga aljanna amma ba yanzu zan mutu ba.
gaskiya yanzu ba na son mutu To amma kana son ka shiga aljanna?
kwarai da gaske ba wani musulmi da ba ya so ya shiga aljanna To Amma ai sai an mutu ake shiga aljanna.
yanzu ba ma so ya zo gaskiya a ni ba na son mutu fa Amma kana so ka shiga aljanna?
ina son shiga aljanna Amma ai sai an mutu ake shiga aljanna.
min da aure shi babban albushin ɗiya shi ne kawai yake son fara yi tuko ai ba wanda zai ce yana son mutuwa domin idan ka ganta ma sai dai kafa ka ta kai ka Kana so ka shiga aljanna?
a a guje ai ita ce fatan mu ai Ai sai an mutu ake shiga aljanna ya za a yi?
mace ce da ciki zuwa lahira ba ma sai mutu sai ta kama dole To Amma ana so a shiga aljanna?
in Allah ya tishe ka ba Sai an mutu za a shiga aljanna ko?
ai rabo na Allah da annabi na ya za in so in mutu ban ci komai a duniya ba To Amma kana so ka shiga aljanna?
da gudu ma kuwa To Amma sai an mutu ake shiga aljanna.
eh na kusanci duniya kafin je shiga aljanna
Limamin masallacin Juma'a na Usman bin Affan da ke kofar gadon kaya, Malam Ali Yunus ya warware mana zare da abawa akan wannan maudu'i mai sarƙaƙiya.
ita mutuwa abu ne wanda yake ba makawa Allah ta'ala ya riga ya yanke wa dan adam mutuwa bal dukkan mai rai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut Qur'ani ne wannan dukkan rai sai ya dandana mutuwa ya kamata mu yarda da wannan a sannan kuma gane cewa yarda ba wai da baki bane na yarda duk dan adam musulmi yana so shiga aljanna kuma dole sai ya mutu to amma me zai rage masa wannan damuwa na tunanin mutuwa din shine aiki na kwarai ba wai mutuwa ce ake santa ba kowa amma dai mu san cewa dole ce kuma mu shirya mata Allah ya yafe mana Sai wani makon idan Allah ya kai mu, za ku sake jin mu a wani fannin namu na Mu'azu Musa Ibrahim, Baba Suda.
To ma'az ai ita mutuwa dai dole ce ba fashi, ita kuwa aljanna ta mai rabo ce, kuma wanda ya yi aikin samunta. Allah Ubangiji ya sa mu samu amin za mu ɗan tsahirta.
Duk wani mai kuɗi, ba kuma tallaka, shakka babu a yan samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata adan gari ohoho ina mata masu son canta ado don burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan yan samat da ke shaƙe da galla gallan atamfofin Nigerian wax diamond classic Cote d'Ivoire brilliance attitude fighter touch shigan baby doci pattern holland swissless swiss atamfa swiss cotton swiss boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa dagwas dagwas domin kada a baku labari rukunin kantunan yan samat sun fara daga lamba takwas unity road lamba tamanin da uku layin jallaba da lamba ɗaya amana house da lamba ɗaya ibrahimawa kan titin ibb duk a kasuwar kantin kwari sai yan samat da ke ado bayar mall da kuma yan samat da ke gidan marigayi sheikh khalifa isa karabiu titin ibrahim tayo a kanan dabo nigeria a kantunan yan samat da karamar riba muka dogara da neman albarka Shahararrun kamfanonin Mudassir and Brothers da Elsamat Investment sun shirya tsaf domin samar wa abokan mu'amalar su kayan tufafi masu inganci da rahusa kuma ɗan yayi domin shagulgulan sallah da sauran al'amuran yau da kullum. Mudassir da Elsamat suna gargaɗin abokan cinikinsu na yanar gizo, Instagram, Facebook, WhatsApp da website da sauransu. Su tabbatar duka kuɗin da za su biya sun biya a akawun mai ɗauke da sunan waɗannan kamfanoni domin gujewa 'yan jabu. Allah ya sa a yi hada-hadar azumi da shagulgulan sallah lafiya a amin sun ma'ani.
To marabanmu. A nan kuma wani ɓarawan tumaki a kasuwar Abbatuwa ne ya gamu da fushin alkali. Da fari dai matashin wanda ya ce shi ma Abbatuwan yake sana'ar lodin dabbobin an yi zargin ya biyo dare ne inda ya dare cikin mayankar ta Abbatuwa ya kuma fashe ginin da ake ajiye tumakin ta baya. Izare wasu bulalluka ya kuma kwashi tumakin suna ta faman kuka amma haka ya ɗura su cikin wani baburin a da sau ya arce ko da dai kash ya yi rashin sa'a su kuma masu tumakin da sauran al'umma sun yi sa'ar toɗuwar asirinsa, inda wasu mutane suka lura da shi, lamarin da isan ya suka sanar da sarkin fawa ta wayar tarho, shi kuma ya ce su nemi wani baburin su bi shi, hakan kuwa aka yi, inda suka cin masa da sanyin asuba can a yankin kwanar dawaki suna kuma cikuikuyo shi, ba wani ɓata lokaci sai suka maka shi a kotu. kotun majistret mai lamba talatin da shida ƙarƙashin mai shari'a umma kurawa inda ya amsa laifinsa da kansa ya ce ya ɗebi tumakin ita kuma kotun ta ɗaure shi watanni shida a gidan kurkuku ko kuma zaɓin tara ta naira dubu ashirin. Azantawar jakada Yusuf na Daba Ismail da sarkin fawar na Kano Alhaji Isiyaku Aliyu wanda shine ya shigar da karar ya ce lokacin da suka kamo wancan matashi cewa yayi tsabar son zuciya ne ya sanya shi ɗiban tumakin zai kai su kwanar dawaki ya loda su a mota zuwa jihar Legas sai ka ce kayansa.
to in ka ɗibawa kake kai wa kasiyar ice shi ba kowa so ya yi ije kwanar dawaki ya sa su a mota wai ya tafi da su Legas. Mu har abada abin da muke fata 'yan adam su samana cewar natsatsu masu shari'a. In Allah ya kaddara ya dawo ya nuna ladamarsa za a zauna a yi cikakkiyar takarda da garanto tun da mun san shi mun san 'yan uwansa 'yan uwansa su zo su tabbatar tabbatar mana da in wani abu mara daɗi ya kuma faruwa to su ne garantansu za mu neme shi domin sakamakon a ce ɗin iban nan wajen ba mu san kuma wani abu zai faɗa ba.
Shi ma matashin Najib Nasiru ya ce wallahi babban yaya na yi nadama.
Wallahi babban yaya tsautsayi ne ba halina ba ne ba wallahi. in Allah yadda wannan shine na farko na ƙarshe a rayuwata da izinin Allah na yi ladin jahalina in Allah yadda dama ba halina ba ne.
To Allah Ubangiji ya sa ta tabbata cewa tuban ba na muzurin ba ne, su kuma ‘yan kasuwar ta'abbatuwa su mayar da kai kan aikin naka. Kuma ƙalubalen waɗanda ake amincewa a kan aiki su kuma su rinƙa cin amanar al'umma. To ko da dai anan ba wai cin amanar ba ne, amma wani abu ne mai kama da hakan, domin dai abokan aiki ne biyu masu sana'a iri ɗaya ta wasan Hausa, kuma dukkaninsu mata, Amina Muhammad wadda aka fi sani da Amina Amal, saɓani ya gifta tsakaninta da abokiyar sana'ar ta Daruma Hadiza Gabon. akan wani rubutu da Amina Amal ɗin ta yi a shafin sada zumunta, inda ita kuma Hadiza gaban ɗin aka yi zargin cewa ta tsargu. Wai Amina Amal ɗin da ita take, lamarin da isan ya ita Hadiza gaban ɗin ta iske Amina Amal ɗin har inda take, ta kuma sassambaɗe ta wato duka, abinka da mai garin jiki da ‘yar ƙanƙanuwa. bayan kuma ita Amina Amal ɗin ta je ta bawa Hadiza gaban ɗin haƙuri sannan ta fahimtar da ita sai aka yi zargin cewa an sake kwatawa inda ita Hadiza gaban ɗin ta sake sa yaranta ciki har da wani ƙaton namiji sun sake sambaɗar ita Amina Amal ɗin har ma ta ce sun dake ta da takalmi a fuska kamar dai yadda hotunan bidiyon da suka rinka zagayawa a shafukan yanar gizo suka ringa nunawa wanda azantawar jakada abubakar sabo da ita amina muhammad amal ɗin ta ce dukkanin bidiyoyin da aka yada gaskiya ne amma rage wani abu in ka lura zaka ga bidiyon guda biyu ne na farko a ɗaki na aka yi na biyu kuma na je ne in ba ta haƙuri a shagonta shine ta saka maza suka dake ni ta ƙara ɗaukan bidiyo abinda kuka gani a bidiyo rabin shi ba a saka abin da suka saka ba saboda munin tsayayyawa don har maza sun da ke ni har wani direban gabon din ma ya cire takalmin shi ya daki fiska na da shi da zaka lura zaka ga fiska na ya dan yi ja ta wuraren nan takalmi ne aka cire aka daki ne da shi ta kuma ce ita hadiza gabon din da kanta ta sa wannan hoton bidiyo a shafukan na sada zumunta da kanta ta ɗauka ta sa a live chat ina ba ta haƙuri tana duka na wannan ya nuna cewa ta da ke ni ɗin da gaske kuma ta sa mutane sun da ke ni ai da ta ɗauke ni a matsayin ƙawa ko ƙanwa ko abokiyar sana'a da ba za ta mun abin da ta yi mun ta saka a duniya ma babu mataki da zan ɗauka iya dai za a bi mun haƙƙina ta hanyar da ya dace To jakadan namu dai ya tuntuɓi jaruma Hadiza Gabon ɗin, amma bai same ta ba, kuma mu ma daga nan mun kira wayarta, amma sai ta ringa yin wani turanci.
Please wait, your call is being forwarded. The MTN number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you.
To wannan dalili dai ya sa mun tura mata da gajeren saƙon karta kwana, wanda shi ma har yanzu hakan namu bai cimma ruwa ba, ba mu samu martani ko amsa ba. wataƙila sai dai ko a nan gaba. To wannan labari dai gabanin kawo muku shi yana ɗaya daga cikin labaran da muka sa a shafinmu na Facebook inda al'umma bila adadin suka bibiya, wasu kuma daga ciki irin su Sadiya Nuhu Muhammad suka bayyana ra'ayoyinsu a kai, inda take cewa Allah Ubangiji ya kyauta, shi kuma Abdulrahman ya ma'audu yake cewa ya kamata dai Amina ta yi haƙuri, ita kuma Hadiza gaban ta yi kuskure, da fatan shugabannin mofan za su shigo cikin wannan batu domin yin sulhu, kamar da yadda suka sulhunta manyan jarumai, shi kuwa Ayuba Adam kafin mai yaƙi, cewa ya yi Allah ya kyauta gaba amu, inda Haris Aliyu Abubakar ya ce faɗan babu ruwanka ya fi daɗin kallo. Ali Yahuda Hassan kuma ya ce to Allah ya kyauta, wanda mu ma hakan muke fata don haka ma za mu tsaya akan wannan saƙo, kuma kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook wato Dala FM Kano, domin dai ganin irin labaran da muke sanya muku musamman ma gabanin kawo muku wannan shiri. har ma kuma kuna iya bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ku ziyarci shafinmu na intanet www.dalafmkano.com domin sauraron shirin kacokan ko kuma ma kai tsaye tashar tamu ta daladin gurungun baki ɗaya. Kuma duba da lokaci a wannan gaba za mu gimtsa shirin na wannan rana, a madadin Aminu Ahmad Abbas da Bahari Isa waɗanda su ne suka sada ni da ku. Sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu. da taimakon ma'azu Musa Ibrahim, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Tsoron ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi. Wassalamu alaikum.